سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبيب وتنجمع الأولى hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam biyu, wanda ya daidai da shi daga watan ɗaya miladiya ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau muna da cikin wannan littafi wato ma za ba da maut yau kuma darasi na ashirin saboda haka muna da magana jiya an fara magana kan nau'ukan jarabawa da za a yi na wuta ga waɗanda a filin kiyama ada'ul hukuki na aliha kashi na biyu wanda yake shi ma yana ɗaya daga cikin kashi masu tada hankali shi ne mai da haƙoƙi ga masu haƙoƙin wanda ka zalunta ko wanda aka zalunta lalle ran nan zai koma yana neman haƙƙinsa domin kowa neman yadda za a yi tsira kawai yake yi da haka duk wanda ke bin wani bashi na wani abu na mutuncinsa ko na jininsa ko na ransa ko na dukiyarsa ko na wani abu nashi to ran nan zai sha mamaki don haka ina jin tausayin masu kama mutane masu shiga gidajen mutane suna kashe mutane ba gaira ba dalili wai saboda suna neman su samu kuɗi ranar lahira za su sha mamaki muna yi masu addu'a muna fatan masu shiruwa Allah shiryar da su kafin su mutu waɗanda ko ba masu shiruwa ba ne to Allah shi ya fi sanin yadda zai yi da su amma lallai suna cikin masifa mai muni shi ma yau mutum ya tashi ya shiga cikin gidan musulmi ɗan uwansa ya sa bindiga ya harbe shi ya kashe wasu yanzu jiya nan aka harbi wani an aiko an jan harbe ɗazan aiko ya mutu jiya wani da ya kira ni na ko ba Allah wanda kwanaki muna karatu malam Muawiya wanda yayi magana ya yayi mana sunan abun nan din da muka ce ai suna ce halacci to ranar ne ya kira ni yace an yi kidnapping dan uwansa jiya muka yi magana da shi yace Allah ya sa an karbi addu'a an sako shi amma sai da aka shi kudi 400 bayan haka nan suka ce kudin ba su yi saurari su masa tukuci suka harbai a kafa suka sare da da aka faɗa shine tukuci yana kwanta a tukuci yanzu ba san shi dubu dari hudu sai kudi ba su yi saba amma bari ya mai tukuci aka harbai a kafa aka sare da da ka diba irin wannan musiba ko musulmai fa ke yin wannan aikin in an tambaye su sai su ma mabiyan manzon Allah ne to auna cikin gidaje mutane su shiga su kama mutane su ci mutuncin mata ku kalli ka tsalla wancan karan na kai sai su shiga fa gaban kowa su ci mutuncin mace su ɗebo ruwan batir kuma su zuba mata al'aura bayan sun gama cin mutuncin su musulmai saboda kawai wasu ne fa suka shirya yin wannan abun kawai a rika yin wannan abun don a hana ruwa gudu kuma suna nan zaune wai suna jin daɗin wannan abun da ake wallahi ina maku nasiha inda za ku ji ku bar wannan abin kafin ku haɗu da Allah hakkin mutane babu masifar da take ranar tashi alkiyama mutum ya zo gaban Allah ya ɗebo kayan mutane ya ci mutuncin mutu duk wannan abin fa sai sai da hada kudi nan fa daga cikin mace da ciki fa mijinta ya fita zai nemo a ta ce mai ya fara gudu da yaran saboda kada su ya tace dai koma yana tsallakawa da yaran da katanga haka ne kwallo da yiwa yana ɗaukar da ya tsalke wurga ta katanga da wanne wurga ta katanga da wanne wurga ta katanga ita kuma matan ta ga haka da ciki ta shigo ta shiga wani gini suka zo suka bi matan nan ta mutu da ita da cikin duba fa irin wannan wannan musiba kuma wasu suke sassa tunda mutanen nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba an kama su kullum sai su ce masu gidansu ne suka sa su ba su san masu gidan ba to nawa ka samu wani a ce kudu waran nan wani ba wai an ba su an sun an shi miliyan goma amma an ba su dubu talatin an ba wannan dubu talatin wannan dubu ashirin ko dubu hamsin kenan aka ba su a cikin miliyan goma sannan bayan an ba su dubu talatin din an ba su dubu ashirin kuma aka ga za su kashe aka ce kan kuma ido ma fata ka kuce da kuɗi ku kwaci aka kwaci amma kuma su ci gaba da aiki dubu hamsin a cikin miliyan goma a ba mutum ya kashe ɗan uwansa bayan nan mun karanta mun maimaita mun karanta mun maimaita da raran wa tikrara sako daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cewa la yazalu almuslim fi fushatin min dinihi ma lan yasibba man harama musulmi ba zai gushe ba yana cikin da'irar musulunci yana nan cikin da'irar musulunci matuƙar bai zubar da jini na haram ba daga radda ka zuban ma wani jini ka shiga uku ku ji magana mutum musulmi ba zai gushe ba yana nan cikin da'irar musulunci matuƙar bai zubar da jini na haram ba na wani akan akan zalunci to sannan ga wancan ya ce a bata sama da ƙasa la fasadu samawati wal ard sama da ƙasan nan a ce wani ya lalata su ahwanu inda Allah shi ya fi sauƙi a wurin Allah min dami mu'minin musulmi awon musulmi auka masu alisallah da sallah a ce yau wani ya tashi ya fasa sama ya fasa ƙasa ya lalata su shi ya fi sauƙi wurin Allah akan zubar da jinin mumini guda ɗaya biyu kenan ko na uku wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon ana ta zagaye Ka'aba yace kun ga ɗakin nan kun ga yadda mutane ke son turere ne ya suke su taba ɗakin nan suna suna ganin darajarsa ya ce to a samu wani ya fasa ka'aban nan ya ware ta bulo bulo ya wuwurgar ya fi sauki wurin Allah akan awayi gari mutum ya kashe mumini amma ba kalli ba wannan banna kalle da ake kashe mutane duk kullum in ka tashi sai ka ji labari mutane kawai dauki bindigogi su shiga garin mutane kawai su kashe mutane suna wulakanta mutane su kwashe masu dukiya su kwashe masu dabbobi su tozarta su kuma dukkan su wanda duk ka damka aka damko shi sai ka ji musulmi ne to sai dai kuma a ce musulmi jahili ne inda an san Allah wanda ya san Allah ba yadda za a yi da masu sa sun da masu yin dukkan su san Allah ba da sun san Allah ba za su yi haka ba da sun san za su je gaban Allah ranar tashin alkiyama ai kaga da aka yi maganan duk wanda zai bar wani abu cewa aka yi fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa sune yan aljanna wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa 'anil hawa sannan ya hana rai shi abinda take so ba san rai bane wannan iskancin son rai ne babu wani abu ciki babu wani maslahan da ta sa son rai ne kawai duk ba su sa a yi wannan abin ba su da wani abu da suke ma al'umma tunani na alkhairi al'umman da kake so ka shugabanta ko al'umman da kake so ka abin nan ka sa a kakkashe su tore da ka dawowa za ka shugabanta ko shanu ma ka kashe su to ba za ka shugabanta itatuwa in ba hauka ba mulki hauka abin nan hauka ne don muka samu ba saboda kawai wasu ba su samu yadda suke so ba koko suna yin yadda suke so an ce su bari shike nan sai su ce a bata kasar gaba ɗaya kowa ya sha wuya in su suna abuja ba sa shan wuya ba su da dangin iyaye ba su da dangin babansu ba su da dangin mamansu a cikin al'umma ba su da surukai wanda suka auri yayansu suka auri dangin su ba su da ya za kai ka cire kanka ka koma kai kadai abadan zai yi inda suna tunanin al'umma ai dole su tunanin cewa abun nan fa in muna kunno wutan nan ba za ta shafi ko ta yaya aka yi za ta shafi ɗan uwa za ta shafi dangin babanmu za ta shafi dangin mamanmu za su shafi dangin waɗanda muke da alaƙa muƙaddara ma duk wannan babu al muslimu akul muslim la yazlimuhu wa la yahqiru musulmi dan uwan musulmi ne ko ba ka da duk waɗannan din ka dauka babu su a ciki ai musulmi ya kamata a ce shi ne ke da wannan mummunan ta'addanci kullum muna tawassuli muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da sunayensa kyawawa da sifofinsa waɗanda an roke shi na karbawa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin wannan musiba muna cikin damuwa a ce kullum sai kaji an kashe musulmai wannan babban musiba ce mun ta hal musiba kuma a ce wasu suke hada wannan abu a rika yi kawai don saboda manufarsu muna fata in masu shirwa ne Allah ya shirya da su in ko ba masu shirwa bane muna fata Allah ya mana tsakani da su mummunan musiba to dai ga ranar da za a bada hakoki kuma ko ba jima ko ba dade so nawa ma wani ma kafin a gama rawan shi ma ya mutu ma amma saboda toshewa kwakwalwa saboda haka suna yi ai na jiran nan an ce su ma sun yi faɗa ma su ya su jin ma sun yi faɗa a daji to Allah ya ƙara haɗa su faɗa ta faɗa tsakanin su ba masu shirya ba ne su faɗan har faɗan ya fito har su je wurin masu sa su Allah alma wa ma huwa bi inda Allah bi aziz in Allah ya ga dama sai bi yadda fitinan ta koma kan masu sa su da shi kenan ma cikin dare sai Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba wani abu mai wuya wurin Allah tabaraka wa ta'ala ada'ul huquqi ila ahliha saboda haka za a maida haƙoƙi ga masu su ranar tashar kiyama kowa wanda ka zalunta kai shirin tanadin abin da zaka biya shi ila ahliha an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala zo Allah kira da min sha Allah tabbata gare shi ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah tabbas za ku maida haƙoƙi haƙoƙi za ku maida su tabbas a wurin masu tsura na kiyama ku ji ba haƙoƙi la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah lalle haƙoƙi tabbas duk haƙoƙi za a maida su wurin masu tsura na kiyama hatta yuqadu li shatil jalha min shatil qarna har ma dan ku gane abun babba ne za a yi ramuwa ranan nan akuya mara kaho ita ce jalha malazani akuya wanda ba ta da kaho ko tunkiya ba na ba ta da kaho ita akuya tana da kaho watakila ta yi ta karo ya karere to ba shi kenan mai kaho ta samu ga abin da mata dinga takata to ranan kiyama mara kahon nan za a fito mata da kaho ta rama akan mai kahon da ta tunkure ta yanzu an ka kalli wannan hadisi da ma'ana sosai dabbobi waɗanda ba su da taklifi waɗanda ba su da hankali waɗanda ba su da abun nan ba yaya kake gani su ya su in an zalunce su in suka yi zalunci za su rama mara kaho in ta mai kaho in ta tunkuri mara kaho za a fito ma waccan da kaho ta rama kuma kai ma dan adam in ka zalunce su za a rama masu kafin su a masu hukunci saboda kadiba yadda ake debo su a cikin mota kadiba yadda ake sa su za a kai lagos shanu ka kalli awaki ka kalli abun nan mutum ya zo ya fasa ya shaƙa masu garin wata taba su daina kuka ko a fasa masu makogoro ko ko kaza ko ko mutum ya ce wai kawai saboda ya kama akuya ta shigan mai gona ya caccake mata ido ko kuma ya daka barkono ya sa mata a dubura ya sa mata a ido wai ta shiga gonar shi ta ci mai abin da bai taka kara ya karya ba wani kuma da ya kama sai ya yanka to gara ma wanda ya yanka a je gaba alkali ai ai ai ai kaida amma wanda zai sa mata barkono ko ya tattake mata ido ko ta shiga gonar ta ta amfanin gonar sai tattake mata ido ya bata sai ta tsalle tsalle ko kalli ba mutum idan aka ce ma ba ido inda mutum yake rayuwa amma ya je ya tattake mata ido ta sake ta kawai ta saban dan bandan cikin daji saboda saboda wai ta shiga gonar ta ta masa amfani za a haɗu gaban Allah za a auna da zaluncin da ta yi ma da kai kuma wanda kai mata a cire ma kowa nashi za ku gani ga hadisi nan da za mu gani nan gaba yana nan gaba za ku gani mai bayi wanda ya je ta bashe ce za a zo ranar kiyama in ka zagi bawan ko ka dokai a yi hisabi a ga waye ke wani arama bari ku ga hadisin kafin mu je hadisi ne mai tada hankali matuƙa dan da za ku ga wanda ya zo da shi irin yanda ya ji da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mu kiyaye haƙoƙin mutane mu kiyaye haƙoƙin bayin Allah mu kiyaye haƙoƙin haddabba ku duba ko kashe su ba sai da aka tsara mana yanda za mu kashe su mun karanta cikin tambihul basiri aka yi magana da kudin cizo da kwarkwata da kunamu ne da waye waye da kadangaru da kwaɗi da waye duk sai da aka tsara yadda za a kashe su su ne ma banna to ga yadda za ka kashe su in kai ba yadda za a ke kashe sunan ba sai kun tsaya da su gaban Allah a gan ka kai da kudin cizo kuna shari'a domin ka zo ka sa shi a rana ka ɗauko katifa ka shanya a rana ka ce su fita ba haka aka ce ku aka tsaya da shi ba kwarkwata ce a je a dafa ruwan zafi wandonka akwai kwarkwata ka ɗauki ruwan zafi a ce ka dafa za ka saka wandon a ciki duk su mutu a ciki ba ku je gaban Allah ka zo ka sa garwashin wuta ka ɗora su a sama ka ɗaga wandonka su ji zafi su ta zubowa su suna konewa za ka je kai bayani wajen Allah wa ce ka kashe su haka kudin cizo ba a kashe shi da aka sha rana a ce a bashi kawai cikin rana ya kawo a sa shi cikin rana ya rika yawo ya ta yawo ya ji zafin rana ya gaji ya gaji ya mutu ya ta gudu cikin rana har ya mutu shikenan ya mutu sa aje gaban Allah haka aka sai kashe shi kwarkwata ta dame ka ka dauko riga ka sanya a rana ta sha rana ta fito ta ji zafin rana ta fito ta yi ta rarrauce cikin rana tana zagayawa sai kun je can tururuwa ku duba fa tururuwa annabi ya ga wani ya zo tururuwa na banna an sa masa wuta yace ba a sa masa wuta a kace su dai da wani abu amma a zo a ce bari a kona ramin a dauko wani karmami a dora wurin a kunna wuta a duk kona ramin a kashe su gaba daya a ciki a cikin ramin nan da wuta sai an je gaban wanda ya yi su kadangaru sai da aka yi magana kada a kashe su kada a rika bari in ma an ga rana kashe su a hana su kwati kada a kashe su har sai da aka yi magana kace saboda duk daga cikin halittun Allah suna daga cikin dabbobin da suka fi kowa tasbihi da ambaton Allah na haka kada a kashe kwati shi yasa ba sa mana su cikin abinci ba ma kace kada mu ci kada mu ci kwati to sai mun ta kashe su kama ku auna yadda duniyar ta koma wani abu komi ma dai ba ba wani abu kawai komi to shi musulmi yana da ka'idodi yana da tsarin da aka bashi kuma tsarin nan ba za ka zo ka ce kai ka fita daban ba tun da dai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah dole ka bi ka'idodin nan in dai za ka tsaya cikin gidan nan na musulunci sai ka bi ka'idodi in ko ba ka yi to sai dai ka fita ba zai yi ba sau da haka haƙoƙin nan za a bada kasunan kuna gani ku duba can kasa aka ce aljalha hiya allati la qarna laha ita ce wanda ba ta da kaho ita ce jalha to kuma ga qarna min ashatil qarna alqarna wannan an sai shi da ma wai kaho gashi nan ya fito fili mara kaho za ta rama tunkurin da mai kaho tai mata wa fi riwaya yuqtasu lil khalqi ba'dhum min ba'd aka ce za a yi ramuwa ga halitta sashe daga sashe duk wanda ya cuci wani ya ɗebi kayan tafiya wajen biyan bashi in ko babu to kayan da ya aje san za a zartara a biya masa bashi ba a zalunci ranar tashin alkiyama la zulmal yau inna allaha sari'ul hisab babu zalunci yau za a taru kowa ya zo kuma yanzu yanzu nan za a yi hukunci kuma yanzu kowa zai san sakamakon shi to da ku duba gashi nan min alqarna aka ce kai daga akuya wadda take mai kaho za a rama min hatta hatta lil jamma'i min alqarna sallallahu alaihi wa sallam ko san manzo Allah harshen Allah ya bada abu laqad utiya jawami'ul kalim ya ga dama yanzu nan harshen Allah ya riga ya hore shi ya sarrafa shi ta nan ya sarrafa shi ta nan ya sarrafa shi ta nan su kansu masu zama wanda suke larabawa sai sun tambaye shi wani abin ya faɗi kasu larabawa hadda kuma waɗanda suke iyaye a wurin shi tunda akwai yayyan babansa a kaga abin da ji yadda manzon Allah ke magana sallallahu alaihi wasallam da yadda shi balarabe ne iyayensa ga sunan wanda sun girme shi amma ya faɗi kalma ma ba su sani ba sai sun tambaye shi ya fassara masu wannan ke nuna tabbas Allah ke gaya masa in ba haka ba zai yi ba abadan ba zai yi ba saboda haka gashi nan saboda haka gashi nan abin nan bai ke cewa alkagatan ya ce cewa jalha ba sai ce jalha ba nan ko ya ce alil jamma min alqarna dan ka gane abin aljamma ga ta nan allati la qarna laha ita ma wanda ba ta da kawo ita ce aljamma kaga can a wata ruwayan yace aljalha la tarama lil qarna nan kuma ya kara zuwa yace aljamma duka ma'ana wahid min al qarna wa hatta lil dhurrati min al dhurrati kai Allah ka tsare mu ku duba yace hadurra kiyashi shine annaml al-ahmar dan jannan kiyasin wannan dan mutsulun nan to shi ma ai zai iya yabi wani ya ciza ko wani ya dauko abincin shi yana gungurawa ku rika kallon waɗannan dabbobin haka ibnu qayyim ya gaya mana har a dabbobi za ka yi karatu kuma za ka ga in akwai gaskiya za ka gani akwai zalunci za ka gani so nawa kake ganin in kana kallon kiyashi biredi ya murmusa wani idan ya dauka ya tafi sai ya gamu da wani sai shi ma ka ga ya wuto inda ake dauka ya zo ya dauka wani in ya gamu da wani sai ya kwaci baka taba ku sa lura ba sai ki zuwa inda ake dauko wannan sai tare wancan kawai sai ka ga ya kwaci shi ya koma wannan ya tsaya ya dumi dumi sai ya ga wajo bari dai shi ma ya koma zai ƙara dauko tunda an zalunta an kwaci bai da shi ka tsaya ka kalla za ka ga irin wannan abin har dabbobi akwai mai adalci akwai mara adalci wani in biredin ya murmusa suka je ɗayan ya kai masu labari ku zo mun samu sai su zo kowa sai ya rika zuwa wurin yana ɗauka kowa ya rika zuwa wurin yana ɗauka yana tafiya wani azzalumin idan ya taho bai zuwa inda ake ɗaukuwa sai ya tare wani a hanya ya ɓace na shi ya juya sai ya tafiye shi dole wannan in ya dumul dumul ya dumul dumul wani zai bi shi ta faɗa kana kallo wani ko sai ga to ba komi ka zamin tambarin ko man dauko wani da ake daukowa to haka fa mutane su ashaddu min zalika tun zai zo samu dukiya al'umma ya mai da ita ta ke ta yadda ya ga dama shi da iyalan su ta jin daɗi al'umma na shan wahala wasu ma na mutuwa saboda yan abin da bai kakara karya ba sau da haka za a je gaban allah rana duk wanda ya rasa ran shi ta dalilin wani to za a sanyo wani a nemo duk ko zuwa ne ku duba cikin wancan littafin na Sheikh Muhammad Hassan rahimahullah ta'ala wanda yayi wanda yake ce ma wannan da yayi kawai sharhu qawaid wannan usulu salata a ciki yace idan mutum ya zama yayi dalilin kashe wani ko akai kaza haka za a taso mutane su taso in faffasa mutum akai kakka haka za a taso gabobin yama yama mala a zo a taron mu wanda yayi wannan abin ko wanda yake sawa a yi haka za su taru su kewaye shi yama yama wani al'umma ba iyaka kowa na neman hakkin sa wurin sa domin shi yasa aka ana kashe mutane da wanda yasa aka kashe wani da wanda yasa aka ci mutuncin mutum aka wulakanta shi ta dalilin wani abu wallahi haka za ta taru mai gaba ɗaya ranar tashin alkiyama a sa mala'iku su kaɗa shi kuma a nufi gaban Allah mutanen nan su ce a tambaye shi saboda me ya zalunce mu idan kashewa yayi su ce a tambaye shi me muka yi masa ya kashe mu kuna ganin akwai ansa wurin Allah duk da wasu na ta da abin da aka tambaye su za su ba da amsa Allah ya kai mu ranar na mun ka har rashin sanin Allah ne yake kawo wannan amma sai ce komai aka tambaye zai faɗi bai san Allah bane to da haka za a je gaban Allah rana kowa zai je bayani zai je za a tsare shi mutane su yama yama su kewaye shi ba mu haƙƙin mu wana aisha ta radiyallahu ku duba da kiyashi jama'a ku kalli karatun nan bin ma'anar kalma kiyashi a ce kiyashi ba za a kyale kiyashi da kiyashi wanda ya zalunci wani ba ranar kiyama ya yayan adam kuma dama ga tana magana da aka zo sai aka fara ba da awaki dabbobi mai kaho an tunkure ta mai kaho ta tunkuri mara kaho za a sa ma wannan kaho ku duba fa muhimmancin abin ta rayu nan ba ta da kaho amma saboda muhimmancin ta rama zaluncin da aka yi mata aka yi mata kaho sannan ta rama ba sai bari a buge bari a buge ta ba ma akan ta me yasa ta buge a'a sai an yi mata kaho saboda muhimmancin kisa amma ba shine fasalin ba wani Aisha ta radiyallahu anha an samu hadisi daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tace anna rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da nake so ku saurara hadisin ne yana da matukar tashin hankali matuka wani mutum daga cikin mutane wato wani mutum anna rajulan min ashabi rasulillah wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah jallasa baina yadayhi wata rana ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ya ji hadisi maganar zalunci maganar cutan mutum magana sai ya zo gaban manzon Allah yace inna li mamlukain yaqribuna ay ahli mamlukina yace inna li mamluki yakribunani wa yakhununani wa ya'tunani yace ina da bayi da na mallaka shine ina da bayi dake karkashi na kuji bayin sa ne ba yace ina da bayi a karkashi na yaklibuna ni sukan yi man ƙarya idan an zo ne abu su yi man ƙarya wa ya'suna ni suna saba man umarni in na ba su umarni wani lokaci ba sa bi ga su bayi ne abu nawa wa yakhununa ni suna yaudara ta suna man ƙarya yakribuna ni suna man ƙarya wa yakhununa ni suna yaudara ta wa ya'suna ni suna saba man abu laifi uku ko dalilin wannan aiki ya ce wa ana adribuhum ni ko in suka yi haka ne ma sai nemo abun bugu in zane su masu duka saboda bayansa ne sun masa ƙarya sun masa yaudara sun saba masa ba sai masa duka ba yace sai masu duka wa ashtumuhum in zage su ma bayan nan in masu duka wani lokaci in zazzage su wani lokaci in masu duka ka ga ya man kai kana da bayi wannan abin za a rabu da shi za su yi ma laifi sai kuma za ka yi musu za ka doke su ko kuma ka zazzage su ko baka doke su ba ka zage su ku auna ko da masu aiki a cikin gida idan ana yi maku hidima sai an yi ba daidai wani lokaci wani lokaci ta fasa abu wani lokaci kaza wani lokaci kaza wannan abin kai fushi sai za ka zagai baka ma sani ba haka in direba ne haka in wane ne haka in duk ma dai kowa ne haka yace yana da bayi bayin nan suna ƙarya suna man yaudara suna saba ma wa adribuhum ni kuma nikan doke su a shumuhum fa kaifa ana minhum yaya tsakani na da su zai kasance ranar kiyama kenan kun ji tambayan ko malam zani muna tare ko ka ji tambayan ko fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce masa ya ce masa ga amsa yusabu ma khanuka wa asawka wa kadzabuka za a tattara abinda suka yi ma na yaudara da abinda suka yi ma na saba ma da abinda suka yi ma na ƙarya da suka yi ma za a tattara laifukan su kenan a tsamana ko za a tattara laifin da suka yi ma wa iqabuka iyyahum da kai kuma dukan da kai masu za a tattara da laifin da suka yi ma da kai kuma dukan da kai masu da zagi za a tara fa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim idan kai sa'a dukan su da kai da zagin su da kai bai kai su laifin da suka yi ma ba ina fata kuna ganewa yace kana fadlan laka alayhi to kana da fifiko a kansu sai ka zama kana da daraja ba ka rara kana da wata rara kenan a kansu yanzu kaga za a so sauna ba ka ko da suka yi ma wa in kana iqabuka iyyahum in ko ya kasance azabar da kai masu kai ka ka doke ka lagartar da su bi qadri dhunubihim gwargwadon su ma yanda suka yi laifi ina fata kuna ganewa kana kifafan to shikenan ya zama daidai da daidai ya zama hamsin ba matsala idan an auna cutar da dukan da kai masu ya zama na bai kai su abin da suka yi ma ba kaga shi kenan kana da daraja kan kana da rara ma kai da za dawo ba idan kuma ya zama na zaluncin da suka yi ma da kai ma dukan da kai masu da zagin da kai masu ya zama daidai da daidai 50-50 kenan kifafan ba yabo ba fallasa kowa ya sha lalaka wala alaika a wannan lokacin kai ba ka da ba za a an so ma ba kuma ba za a nemi wani abu wurinka ba shine wannan lalaka wala alaika ba za a ce to su ma su biya ka wani abu ba kai ma ba za a ce ka biya su ba kaga lafiya lau ta kashi nawa yanzu kenan wa in kana iqa'a wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim in ko ya zama na zagi da duka da kai masu ha yana sama da abin da su suka yi ma ya wuce laifin da suka yi ma iqtussa lahum minka al-fadl alladhi baqiya ay qibalaka to shikenan sai a biya su yanzu sai a rama masu falalan nan da ka rage da kake da ita sai a diba zuwa ba su ai a rama a diba masu haccin su daga cikin wannan falalan kawo ba annabi ya faɗi magana ba mutumin nan ya kiɗi ne wajalar rajulu ya baki bayyana ya dai rasulillah wa ya hatifu mutumin nan sai ya fashe da kuka in ji ummul mu'minin da take bada labari radiyallahu anha ku duba irin wannan kiyayewa da annabi ya gama faɗin mai wannan maganganu ummul mu'minin ta ce haba mutumin nan sai naga ya koma gaban ya koma kawai gaban manzon Allah ya ci gaba da kuka ba sauran magana ya fashe da kuka wa ya atifi yana gunguni yana maganganu kasa kasa yana maganganu to kamar da yake ta to yanzu yau to ya za to ya na mafita ina mafita yana kuka yana gunguni manzon Allah na lura da shi sai yana ta kuka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce malaka me yasa mai ka kake ta magana tunda aka faɗi hukuncin can ma taqra'u kitaballahi baka karanta littafin Allah bane baka karatun Qur'ani ne ka gani abun nan fa ba wasa bane inda Allah yake cewa wa wada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah ay fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasirin mun karanta littafin Allah bane cewa wa wada'ul mawazin al-qist ranar kiyama za a ajiye ma'aune na adalci ne za a zo a baje a ajiye ma'aune na adalci wala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a zalunta kan wani abu babu wani cutar da za a yi wan kana misqala habatin min khardal ko daidai da kwaya ko mariya ne ko mariya wannan sai wanda suka zauna kauye to burburwa kwaya bu kudu irin su ko mariya duk ba wannan su da to waɗannan ɗan ƙwayoyin ƴan musulunci ka ce da yanzu yau ka ƙwaddara wa mutum kamar ka ce ƙwaya alayyahu ganyen wannan ƴan ɗan irin alayyahun nan da su suka kama da ƙwayar burburwa ko ƙwayar komariya wannan irin alayyahu shi ya kama da wannan in ko yanzu mutum ba yana da ido ba sosai aka aje guda ɗaya bisa teburin nan da wuya ya gan shi da musulunci ga nan in dai baka san waɗancan ba kawai ne milan bukawa ka murji alayyahu ka ga 'ya'yan to haka ko kaman wannan ne ranar tashin alkiyama sai an zo wa mutum da shi ba za a zalunce shi ba Allah ya ce wa kafa bina hasirin mun isa mu zama masu iya lissafi ji Allah ba abin da zai sulle ma Allah wajen lissafi mutumin nan da ya ji haka aka ce mai ba kana karanta Qur'ani ba ga wannan fa qala ar-rajul ya rasulullah sai mutumin nan ya koma ya ƙara magana shi ya manzon Allah ma ajidu shay'an khairan min firaqi haula'i yace ni ban san wani abu da ya fi man ba in ba ya rabu da waɗannan bayin ba bayin nan kamata ya rabu da su gaba da huta ayyani ari yace inni ushiduka annahum kulluhum ahrar yace ina shaida ma ya rasulullah bayin nan nawa daga yau dunna yan taskawai ina ganin kawai wanda ya kamata in rabu da su in yi ta kaina kawai domin in dai ina tare da bayan nan a ba fasa za su yi wancan abubuwan ni ma kuma dole mutum ne dan adam ne ni dole in yi abin nan ba wannan fa shi yasa wasu daga magabata wallahi suka yin aure ma in dai za ka zo ku zauna da wani to kuwa sai an je an nemi wannan matsala saboda haka me zai sa a zauna tare da wani gara mace zauna shi kadai ta auna saboda haka yace dukan sun zama yaya yayan ta su dalilin ya kubuta kawai a lahira ya cigaba da zama shi kadai saboda haka yayan ta su yan ta wannan ita ce daman sa kuma ku diba wancan sahabi da ya mari baiwa ba baiwar sa bace ta ne masa kiyo yace saka ki yace tana saka ki yazo Allah mata mari to haka zo gaban manzo Allah ya doke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai fada sannan bayan nan da ya ji faɗan ya ce to yanzu me za a yi shi ba abin da zai kubutar da shi daga marin nan da ya mata ban ya yanta da shi kaɗai zai kwance zai warware wannan zunubin har annabi kafin ne ya ce bari ma a yi mata jarabawa a tambaye ta annabi ya ce mata a yi ina Allah yake baiwa ta nuna ta ce Allah yana sistama ta annabi ya ce a ce ma ka ga baiwan ma kuma mumina ce kuma kamare ta ku duba fa wannan magana baiwan ma a ce mumina ce kuma kamare ta menene mafita sai ce na yanta ta kawai sai ce to kai kai daru wannan shi kadai ne maganin wannan abin da kai mata mai to yau mutum ya tadda mutum cikin gida da iyalin sai a harbe su da bindiga kuma musulmi mai ya mare ta aka ce to yanzu ne ka samu lafiya ba kuma wani hadisin da muka karanta nan wani yana dukan bawansa a ce annabi na baya ko annabi ya tabo ya ce ka sani ikon da Allah yake da shi akan ka yafi wanda kake da shi akan wannan bawa kake masa irin wannan duka ya juya ya ga manzon Allah ne ya ce sai rasa inda zai sa kan sai ce manzon Allah na yan tashi ya zama da ya ce to yanzu ka kwanto kanka ka fanto kanka daga wuta to auna yanzu musulmi sun san wannan ana karanta wannan haka wani musulmin da zai zo ka zalunta mutane ba sai dai a zo ma wurin musulmi a koyi rashin za tarbiyya ba wanda za ta abin nan ku duba hoton da ake kama masu kidnapping din nan dukkan su yawancin sun an kama su duk wannan bandits da ake magana da duk inda ake cikin abin nan din nan duk inda aka damko su aka kama su da wuya ka ji wanda ba musulmi ba a Kano ne a ina ne wannan yanda in ko na ga an kama wasu mota suka zo wata kai malamin ma ba daɗi matasa har da yan nan garin sun tafi kano je sun sun ka Allah ka ba mu mafita suka je suka samu mata a cikin gida suka saka mata wuka suka tattaka mata wuka kuma ga suna ana hira da suna ba da labari sun zo kawai sun shiga cikin gidanta ne suka kashi gashi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدي manzon Allah ya ce man daraba mamlukahu sautan zulman duk wanda ya doki bawansa da bulala guda daya bulala daya ka dauka ka zabga ma bawanka akan zalunci iqtussa minhu yawm al-qiyama to za a zo ko araba za a rama ma ku diba fa wannan maganan dan ku gane magana ce ta gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo barin duniya har sai da ya tara mutane yana yana roƙon Allah gaban mutane yace ya Allah duk wanda ne mai wata addu'a wadda take mara kyau Allah ka juya addu'an nan ta koma mai kyau a gare shi wanda ko na zalunce shi kenan ta addu'a ba wanda ko na zalunce shi na wani abu na dukiya to yazo in biya shi wanda na doka ko ne mai wani abu yazo ya rama ko duka annabi ya ce in ya taba dukan wani isa abin nan to mutum ya zo annabi ya zo wurin annabi annabi ya rama wani mutum ya zo ya ce annabi ya taba dukan shi ana gyara sahu abin da annabi ya sa ya sadda shi ya buga ya kirji ya ce koma da baya ya ce saboda haka yana so ya rama ya ce ta so ka rama saboda ina so in gamu da Allah ba ni da wani abu ba na ji ba abin nan ba har magana in an dauko an kawo mai yace jama'a ku kiyaye dauko man magana kuna kawo man domin ina so in gamu da Allah ba na jin haushin kowa ban yi mu kowa wani abu ba to ga wannan yanzu yace zo ka rama sabai suka ga wannan ba Allah ko ya taso zai rama suka zo wannan ya bude bayan yace zo ka rama kai na zo ka rama kai na yace kai ka dokan wanda ya dokan shi zan rama kai shi kamar yadda ya nema cewa wanda aka doka rama ni kuma ya doke ni da aka zan zo kan shi rama nabi ya kozo ya bude bayan shi ya ce mace zo ya mai bulala ku duba wannan mutumin nan koyi taho wasu kawai suka sun koyar da kai ba sa ma iya gani suna ta kuka an ce ka zo muka rama akan mu ka za ka doki manzon Allah gaban mu manzon Allah kuma ya ce ku kyale shi inda ai maganin shi ne ai kafin ya matsa ma an maganin shi kuma annabi ya ce ku kyale shi ni ne na doke shi kuma ya zo rama kaina ya nuho manzon Allah da sabai suka kasa kallo ma suka sun koyar da kai suna ta kuka za a doki manzon Allah a gaban su kuma akan ramuwa in yaki ne ai ba ya sa zonan ba mutumin nan sai da ya baga ba kowa tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kawai malam sai ya yadda sandan nan kawai ya rungume bayan manzon Allah ya dinga goga fuskar shi yana goga jikin shi a jiki yace me yasa kai haka yace so nake jikina ya taba jikinka kafin mu bar duniya in ba da za a so wurin ka irin wannan abun nan ba yace ai ko wuta ba za ta taba ka ba ba ka ba ba zan samu taba ka ba to dama dabara ne in samu in samu zuwa kusa da kai in rungume ka in ba ka ba za a yi abin dabara yi kaman wancan da ya zo ne yace annabi ya ba shi riga an kawo ma annabi riga a tun da a tun wani ya kawo masa mamansa ta dinka masa ya zo ya ga kaya sun yi kyau ce kai kayan nan kyan su manzon Allah sallallahu ya dauko su ya kawo manzo Allah ce ya rasulullah wannan kayan mama na ta dinka masu da hannunta ta bani kuma na gaba wanda ya tantance da su sai kai kuma manzo Allah manzo Allah ya tashi ya shiga cikin gida ya sanyo su kaya ko su kai manzo Allah ke kowa daga cikin sahabbai ya gani yana ta jin daɗi shi ko wannan bawa Allah ya ce manzo Allah ina son su yace sahabbai suka ce haba abu aka zungurai ce na ruwanku ina son su dai manzo Allah ya ce an gama sai shiga cikin gida ya tuɓe su kuma ya kawo masa bayan annabi ya tashi musabbai suka yi masa fada suka ce ka amma baka kyauta ba yanzu ba aka kawo manzo Allah kayan nan amma kayan nan gashi sun yi mai kyau sun yi kaza annabi ya dawo na sai son goma shi shine yace mai ya rasulullah wallahi kayan nan ni ban roke ka dan in yi ado da su a duniya ba san ka ne yasa nake son kayan nan saboda kawai ina son in adana su ranan da na mutu a saman su a jikina kafin a saman lufafa watakila in samu wani abu tun da sun taba jikinka shi yasa na bari sai da kasa saboda sun taba jikinka ya ce wuta ko ba za ta taba ka ba aka sama su kaga wannan kaya ba sai an sa masu gadi ba wannan zani wannan kaya yanzu ya kake ganin zai da su ya ba su kusa kusa to shine an ce ma in ko ya sa su aka sa mai a jiki wuta ba za ta taba shi ba yayi wasa da kayan nan ku kalli Khalid bin Walid lokacin da aka je aka yi aski na ban hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi mai aski kwalkwabo aka yi saboda haka sai ya kasance gashin sai ce wannan bangaren a ba kabila kaza wannan bangaren a ba kabila kaza wannan bangaren a ba kabila kaza har Khalid bin Walid shi ma kabilan su suka samu suka rarraba Khalid bin Walid sai nan na shi ya tudure shi yayi wani abu da shi ya kulle kamar a hula yana sa cikin hular sa kawai ko ina yana nan da gashi wannan gashin idan mutum bai da lafiya a wannan lokacin kowane irin rashin lafiya ya kama shi da an dauko aka tsoma ruwa kamar haka aka bashi ya jika aka dauka aka bashi daga nan ya warke bi izinin da ya warke ya warke to da kaga wanda suka samu gashin nan lokacin da suka kaje kyabun to sai aka tafi wani yaki aka yi bala'in fada Khalid bin Walid hulan nan ta sulle a cikin fagen fama aka zo ana ta an gama yaki Khalid yana ta ba gama yaki ba ci gaba da ba da wuta aka ce an gama yaki kwamanda an ci nasara ce ina aka ci nasara gashin manzo Allah na can cikin su hulata na can makale da gashin nan ba zan baro gashin manzo Allah cikin kafiran nan ba an dawo da shi kaji yadda aka yi taba ta gashi to annabi komi na shi albarka ne sallallahu alaihi wa sallam guminsa gumi wannan guminsa in yayi in yayi gumi ya je gidan wata baiwa Allah ya yi baccin rana kawai zai ji ta tashi kawai ta zaka san masa ta kasu nan ta kasu nan ta kasa kawai ta sa kwalwa ya farka ce min kike haka ta ce gumin ka nake diba ni kuke da shi ta ce ai wannan gumin naka in ya fito muka samu muka ɗebai muka yi mixin da turare turare ne yake yi ba mai irin kamshin wannan turaren a duniya to sai ni kuma in rika yin alfarma ina san ma mata saboda su rika yin kwalliya suna kamshin da ba iri kamshin ka ba ba iri shi ya shiru ya koma ya kwanta ya ci gaba da gumi ta kuma ta ci gaba da kasa sallallahu alaihi wa sallam komai na shi albarka komai na shi alkhairi ne sallallahu alaihi wasallam to zauna kaga dole ne ya wadannan me yazo da mu wurin ma ne na tabbatar na yawa wannan gida ka gashi gashi to rigar sa ma haka ita ma ummul mu'minin ta samu rigar sa a daki ai wannan rigar da ta bari da an zo aka ce mata wasu ba su da lafiya kawai sai su dauko rigar su tsoma a ruwa kawai a jika da ta jika in aka sha kawai an warke Umar ne ya zo ji ya hana waɗannan abubuwan saboda kada a ci gaba da banna domin gashin kamar yadda malai ba da labari shi kabakar mamun gumi ya ga gashin shi amma an ta sa shi a ruwan har ya yi ja to da akwai shi ma a madina nan cikin masallaci abin nan kaje amma ya yanzu ban san ko akwai ba amma da ya yi ja ja wurin ne saboda an yi ta tsoma shi a ruwa kuma ga zamani to har gashin ya yi ja sosai amma da an zo wannan gashin da wannan abun nan din shi aka samu aka so duk wani abu da ya tabo shi ina aka zo aka samu aka tsoma shi a ruwa aka ba mutum bismillah ya samu lafiya a wannan lokacin to Umar sai ji tsoron kada ita samu wannan fitintunu su koma mutane kuma su saki Allah tabaraka wataala su koma abun nan shi yasa har itaciyar da aka yi bai a Ridwan sai Umar ya sa aka aka sare ta dan wurin ya bace domin cewa haka ba wurin mutane sai su koma su babbauta Allah wanda aka sa su koma suna yi suna yin abin da ba sa su ba kuma irin waɗannan wuraren to waɗannan abin dole sun zo a rubuce ba yadda za a yi dole a karanta su ko da ma wani zai ɗauka kamar da na tura ma wani abu da wani magana yake cewa wai da muka yi maganan ko matsalan wato kullum abin da ke damun mu shine in dai ba za ka rika zuwa karatun mu kullum ba musamman lokacin da abu yake buɗe gari yake abin nan babu wannan doka in dai ba kullum ake zuwa ba to in ka ji wani abu sabo kawai kai shiru saboda gwargwadon hali wannan lafakaran duk abin da kuka ji muna faɗin nan karanta muke a littafi ba ba magana ce ta abin nan ba to amma radda baka zo ba aka yi wani littafi to in ka ji wata maganar sai ka ji kaman ba da dalili aka kawo ta ba ko ko an kawo ta ne haka nan a littafin muke karanta ni sai za daga cikin ka'idar karatu na da zamu haka kuma ni haka kuma za a duk murde wannan da aka ce murdaddan ne a banne a murdaddan nan hakin muta murde dai wannan ce murdiya ba na karatu sai da littafi idan dai zan zo in tara ku in ce mai karatu to ko zan ce ne ga littafin da zamu karanta kuma a samu mutum karanci mutum biyu ko goma suna da ma littafin in babu mai photocopy amma mutane su zo na gaba na ba littafi ba zan yi karatu ba saboda mutum in ba littafi in mutum ya tashi daga wurin ka sai ya je ya rika cewa ka ce amma inda littafi ne sai ce mun karanta a littafi kaza ba shikenan muka huta ni ba kowa bane amma masu littattafan nan bayin Allah ne to in muka dau littafin wani muka karanta in ka je ka ce mun karanta a littafin malam wani shikenan in ko abin da karanta ne ba mu gane ba kaga shi ma tunda littafi ne ba sai a ce mana shafi na kaza yadda muka karanta shi ba daidai bane ba sai gyara ba wancan littafin da muke karantawa ranan talata a nan duk wanda kuka ji mun ce wanda in ka karanta kaza za a baka lada kaza a wurin a nan muka karanto haka ne ko to saboda haka alhamdulillah shi nan wani yayi magana ne saboda saddu zari'a a toshe wata kafa yace saboda wai kada in mun zo mun ce mutum ya ce abin wancan da muka yi jiya idan ka tashi kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ai a wancan littafin na la ilaha illallah ne mun karanta aka lissafa cewa in ya karanta ga adadin ladar da za a bada ko cewa miliyan arba'in to in haka ne kuma hadisin da yace wanda ya shiga kasuwa yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ba shi da aka ce ba aka ce Abu Huraira kuma shi rawaito hadisin yace za a rubuta mai lada dubu to dubu miliyan da kenan za a kankare mai lada zunubi dubu to dubu haka ne ko sannan ba haka na kace ne sannan za a daga mai daraja dubu so dubu sannan ba haka nan za a gina mai wani daki kuma cikin aljanna haka ne ko to annabi in ya faɗi magana ba za mu tambaya mu ce me yasa ba ko me akai ba amma shi sai ce tsoron da ake ji kada yan nari ko su ma su ai sai za su ke cewa wanda ya karanta qur'ani so daya eh wata salatul fati so kaza wancan ba annabi ne ya ce ba to mu inda annabi ya faɗi wancan din ba sai mu tunda annabi ya faɗi akwai abin da yasa ya faɗi amma tunda ba annabi ya faɗi ba ba ruwanmu da maganar da ba annabi ya faɗi ba ko wannan ko annabi ne ya faɗi tunda annabi na yawwa yawwa yawwa barakallahu fi eh wancan daga Allah ne kuma da ya aiko manzon Allah ya faɗi wancan ko ba daga Allah ba daga manzon Allah ba to kaga shikenan an sa ta fito daga al-isawi yanzu ya taso daga jama eh to magana ce ta gaskiya amma ya roto gaskiya ne wannan yana da kyau al'akari ne amma dai ba akwai dalilan san cewa a rika faɗin hujjoji inda aka samu to ga hujja nan wancan littafin da muka karanta tambihul wane ne al-mu'min al-awwa li wannan na fa'ida kalmar la ilaha illa fa'ida ce li fada'il la ilaha illa Allah to yana nan sai na so ya duba shi kuma ma ya ciki ne aka ce in ka taso wato wani lokaci kullun dama shine matsalan ma ba ba shi kan wannan din nake magana ba da yawa mutane abin da yasa wasu suka halaka kenan kaga lokacin da aka ce ai azumi sitti shawwal wanda yayi azumin ramadan ga abin da zai samu wanda ya sitti shawwal ladan azumin wata biyu can ya yi azumi wata daya za a ba shi ladan kamar ya yi azumin wata goma sannan in yi na sittu shawwal a bashi ladan kamar yin azumin wata biyu a hada shekara guda wani sai ya koma ya ga kawai daga yin azumi sitta guda shida kawai sai a baka ladan wata biyu da abin nan ba sai fara tambayan shida a baka azumin wata biyu to kai ne zaka bada balle ka ce baka da shi shi mai kayan mai badawa ba yawan aiki yake kallo ba yi domin shi yake kallo inda kuma yanzu mutane irin mu ne da lokacin da Allah ya ce ma annabi Musa ya dauki sandan nan ya doki ruwa da ita da bai doka ba sai tsaya ya ce haba Allah ya za a yi doki ruwa da sanda a ce kuma za a yi ku ji ba face ku ne ba don ku gane sallamawan su su da bambancin mu da su annabi Musa ce ku fa ya kalla teku na biye da shi wanda ke baya wanda ke sanar da mutane sai da ya sanar da annabi Musa yace yace inna la mudrakun yace mutane fir'auna za su riske mu kuma za su halaka mu ga sunan sun kusatar da mu yana ihu yana ga annabi Musa yana cewa ga sunan sun kusatar da mu annabi Musa tashin farko kawai da ya bashi amsa cewa kalla inna ma iya rabbi sayadi ba zai yi ba abadan ba su yi halaka mu Allah yana tare da ni kuma zai gaya man yadda za a yi sai shirye da ni a za a da suka kai bakin teku aka ce kawai ma Musa kada ka namu kai dai sa sandar ka doki ruwan nan bai tsaya ce me za a yi ba ya za a yi ya za a yi abin da aka sa shi ya ko dauki sanda ya doki ruwan nan dama sanda na nan shi ruwa ko ya fi abin nan ya fashe hanyar ruwa guda goma sha biyu ba kowa sai da ya samu hanyar da zai mutane sama da dubu ɗari shida suka tsallaka tekun nan nan kwanaki muka yi maganar zurfinta mala abubakar tuna mana nan lissafin nan kaji kilomita dubu biyu da ɗari biyar zurfin tekun gaba fa nawa ne dubu ɗaya da ɗari biyar gaba kawai to yanzu mutum a ce maka teku mai zurfin kilomita dubu biyu da ɗari biyar zurfin in aka ce ciki kuka shiga to fitowa ya za a ku fito ma da wannan ya sa aka gane cewa tekun nan labulin ɗinta aka yi kuma ga shi ruwa ne Allah ya busar da in ba ka ba ta koma sai busar da su ayi amma aka yi wannan cikin duka ɗaya da sandan nan da umarnin Allah ruwa hanyoyi ruwa ya kafe aka yi ciko aka yi komi gaba faɗi kuma kilomita dubu ɗaya ɗari biyar nan take kuma Allah ya tsallakar da su suka wuce to in ka kalli wannan ka zo ka tambaya kuma ita Maryam alaiha salatu wassalam da aka ce kawai ga ruwa na a kasan ki kawai ki girgiza ita ta kuturin dabino ki kaza ta girgiza ta aka kawai girgiza dan kawai zama ta mai wani aiki ne da Allah ya ga dama ya sa ta kawai in ba ka zama ba sai to yanzu ga ruwa na ya fito girgiza kuturin dabino ku duba kuturin dabino ba aka ce girgiza ce girgiza ce dabino ya tashi kuma ya yi ƴaƴa sannan ƴaƴan ga nan wanda suka bushe ga wanda ba su bushe ba aka ce ki ci wannan ki ci wannan ki sha ruwa a nan take ba a tambaya Allah ne yasa saboda haka mu mun karanta abin da ya inganta ba ruwan mu da abin da wani zai ce littafi muke karantawa in an zo in ba inganta bane wannan yace bai inganta ba amma da ya inganta kada a ji tsoro abin da wasu za su ce in dai mun gano wannan abu aya ce ta Qur'ani magabata suka fassara ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kuma ya inganta manzon Allah ne ya faɗi ba ma tambaya ba ruwan mu da abin da wani zai ce game da shi in dai ya inganta ya inganta ba ruwan mu ai da wancan din ba cewa akai ka duba to wancan ma ai shi ma za a iya mamaki tunda cewa akai idan ka zo kwanciya ka ci astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayh ka fadi so uku aka ce za a kankare ma zanuban ka ko sun kai kun fatse ku sannan bayan haka nan kuma za a za a ko ko sun kai yawan ganyen itacen duniya aka ce kai ko sun kai yawan kwanakin duniya a wata ruwaya wasu aka ce ko sun kai yawan mutanen na yashi eh yashi yashi to wannan kaga ba a tambayin manzo Allah wannan to ko kai la'akari da wannan an yi la'akari da waɗannan dai abubuwa su waɗannan suna faɗa abin da ba a ce bane shi yasa kawai ake jayayya da su amma su ma inda ya inganta annabi Allah ne ya aiko annabi ya faɗi shikenan babu da wata jayayya to shi ne fa to ka gani in mutum zai mutu sai da zai tufa ko da mutum zai mutu sai aljanna kalmar shahada to ka gani to saboda haka Allah ya taimake mu dai amma yana da kyau fa'ida haka din ba dai ba ruwan mu da wannan nasu ina ne mu zo mu tafi ina nake ladan abu ka ya buɗe bututu bututu ya azo ina ne fa qala ar-rajul a ana abun nan na mun gama wannan wani abi wani abun nan ba uktis ai mun yi wannan shi ma ko man daraba mamlukahu sawtan zulman il iktus minhu yawm al-qiyamah وعن عبيد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن سامونا عبيد الله بن أنيس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو يا جمال الله أنا شوى يحشر الله العباد يوم القيامة الله تبارك وتعالى زيت أدبائن سرانا تاشر القيامة أو قال الناس maimakon ibadi ne rawi ya yi shakka annasu aka ce ko al'ibad aka ce za a ta da mutane ranar tashin alkiyama uratan urlan buhman ba su da kaya a jikinsu shine uratan urlan ba su da shayi sannan buhman sannan ba su rike da komi a hannu shine buhman ba komi a hannunsu ko fiyo wuta mutum ba zai rike ba qala qulna ku duba annabi da ya faɗi wannan magana kamar yadda muka faɗi da abu da annabi ya ce buhman din nan ba su gane ba sai da suka tambaye shi wa ma buhman me kake nufi ya rasulullah da kace buhman qala laysa ma'ahum shay babu wani abu tare da su yunadihim ay yunadi yunadihim ay bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarba za a kira mutane da wani sauti wanda yake kusa da wanda yake nesa duk daidai suke wajen sautin nan wanda yake nesa zai ji sautin kamar yadda wanda yake kusa zai ji sautin za a kira su gaba daya kowa wannan an yi kwamba an taru za a kira da sauti daya Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ana dayyan ana malik لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة صلى الله عليه وسلم جماعة مجانا حديث النندوم من مشاكا فالفالفال wannan shine magabata suka gane kuma ku diba nan da muka karanta zuhadu mi'a wani ya gaya ma ɗansa kuma ina kira in Allah ya sa za a ji amma dai ma'aziratan ila rabbina muna gaya ma bayin Allah waɗanda suke sa ana zaluntar mutane ta hanyar a rasa a sa su a kama su ko a kashe su a cikin gidajensu ko a kinna da su su daure su ji wannan magana daga manzon Allah daga masu sawan har masu yin su daure su ji wannan sako daga manzon Allah saboda ƴan uwanmu ne muna roƙon Allah ne ya shiryar da su kada su mutu cikin wannan mummunan halin da masu yin da wanda ake sawa su yi muna roƙon Allah Allah ya shiryar da su idan masu shiryuwa ne amma masu shiryuwa bane kuma Allah shi sai ne da su amma dai muna fatan ma Allah ya shirye su a daɗi muke ji wasu ma da suka zama haka amma ku duba cikin magabata mutum ya zo zai mutu yana gaya ma ɗansa ya ce kaga waɗannan hannuwan da ka gani yaron shi ya kalla ya ce tun da nake ban taɓa taɓa ban taɓa ɗaga su na doki wani ba har yau zan mutu tun da nake ban taɓa ɗaga hannun nan na doki wani da su ba na mare ko ne mai wani abu da su har yau zan koma wurin Allah to wannan maganar ya fahimta wannan maganar ce ya gane mu kuma da muke yin wannan munan zaluncin da karamin da babban tunda kowa nan da nashi banda wancan din kuma kowa dan da irin nashi shi ma to gane wannan magana ce ba mai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ke ba da labari yace mutane za su tashi ranar tashin alkiyama ba komi a hannun mutum za a yi kira a yi shela a sanar da na nesa da na kusa duka za su ji kiran nan ba bambancin nisa Allah zai sanar ya ce ana dayyar dayyar shine wanda zai yi masa zai hukunci da sakamako shine addin yawmul din da aka ce a ranar sakamako shine wanda zai komi zai koma wurin shi kuma ya saka ma kowa kowa ya koma wurin shi dan ma kaza yi magana ko to yace ana al-malik ni ne mamallakin komi da haka kowa ya koma wurin Allah kuma Allah shi ke nuna iko ranar sakamako tunda za a biya kowa hakkinsa yace ku ji ya jama'a ana sanar da ku bai yiwuwa ga wani mutum wanda Allah ya kaddara shi dan wuta ne to yau ba zai yiwu ya shiga wutan nan ba alhali yana da haƙƙi a wurin wani shi ga ya can zai shiga aljanna sai an kwato mai haƙƙin shi an bashi dan wutan nan kaga daga nan ko ba sai sanadiyan ka dawo ba an kama hanya misali a ce mutum ya zo ya ga aljanna zai shiga to ba zai yiwu ya shiga aljannan nan ba alhali ya zalunci wani shi kuma wani gashi za a kai shi wuta sai an hanto mai haƙƙin shi daga wancan da zai shiga aljanna an maida masa sai kenan sannan ba zai yiwu kuma ga wani ba zai shiga aljanna yana da haƙƙi ga wani zai shiga wuta shi ma sai an so mai haƙƙinsa sannan kuma a kai wancan wutar kagan kana mai lodi ya fito ko ku ji saboda haka shine nan baya yiwa hatta aqusahu sai annabi ya ce hatta laqama har magi har magi har wanda ya mari wani har magi ba za bari ba idan wancan za a kai shi wuta sannan wani ga ya zaya aljanna amma ya taba marin wancan da za a kai wuta za a tsaye da dan wuta a tsaye da dan aljannan nan a je a kwato haƙƙin haƙƙin dan wutan nan a wurin dan aljanna mai da dan wuta ko da wannan zai haifar da wancan ya ki shiga aljannan yanzu su dawo su shiga wuta tare ba zai fara bari ba haka nan shi ma wanda zai tafi aljanna ya zama na kuma ga duk da ya samu zai shiga aljanna amma ga wani canza ya wuta kuma ya marai ba za a bari ya shiga wutan nan ba sai an ƙara mai lokaci shafi ma dan aljanna duk da za ka aljanna kana da kaya wurin dan wutan nan bari a ƙara an so ma kayanka daga wuri dan ya je wutar ta ƙaru ya fito sai aka ce har magi to ya magi in an ce ma magi a ce ma yau musulmi wai zai kama dan uwansa musulmi ya anshi kuɗi sannan wai kuɗin ba su yi masa bai ce bari ai mai shaida ya harbe a kafa ya ce tare da adda a kafa da yana kwanta a asibiti yanzu ko musulmai cikin gida yanzu wannan fa wanda wanda muke magana nan wanda aka harba jiya ina da yaron nan da na Isawi wannan Yusuf din nan dan Yusuf wannan Yusuf din nan yaron Isawi to ai baban shi ne baban shi ne aka harba aka tada su cikin gida aka harbe su aka harbe aka kai shi asibiti yanzu yau an aiko ya mutu cikin gida saboda Allah ya ba mu mafita waɗanda suke sa a yi haka kuma ba komi in dai za su bari saboda Allah ta su bari su tuba in ba za su bari ba kuma komi mahma ba lallai fala budda min tulu'il fajr wa mahma qala al-umr fala budda min dukhul al-qabr duk yadda dare ya tsawo ba makawa gari zai waye kuma duk yadda rayuwa ta yi tsawo wata rana ba makawa za shi da kabari kowa zai shiga kabari sai ta da sakamakon sa in ba wasu yadda da za a mutu ba ai sun ga dai wasu sun mutu qala قلنا كيف وإنما نعتي أراتا غرلا مهما sahabbai suka tambaye manzon Allah to da me za a biya wannan bashi an ce mutum ko aljanna zaya ga wancan zaya wuta sai an an so kaya an maida masa to da me za mu biya bayan a wannan kafadi za mu tashi tsirara ba shayi kuma ba komi a hannunmu qala alhasanatu wasayyi'at su ne abokiyan bashi kyawawan ayyuka da munana idan aka zo wancan sai a ɗebo kyawawan aikin sa a yi masa biyan bashi ko a kawo zunubi a lafta ma wancan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man kana indahu mazlamatun li akhihi duk wanda ya san yana da wani zalunci da ya ma dan uwansa falyatahallalhu minhu ya nemi ya yafi masa ya nema kawai abin nan ba ka nemi ya yafe ma fa innahu laysa samma dinarun wala dirham samma za a ce mana a can fa babu zinariya a wurin babu azurfa min qibali an yu min qabli an yu khadha li akhihi min hasanatihi tun kafin a kai ranar da za a rika diban kyawawan ayyuka a ba abokinsa a ba dan uwansa da ya zalunta fa in lam yakul lahu hasanat idan baya da kyawawan ayyuka a wannan ranar ukhidha min sayyi'ati akhihi fa turihat alayhi sai a ɗebo zunubin ɗan uwansa a zuba masa kawai tunda bai da kyawawan ayyuka kaga abu ya ƙara muni kenan ka dama mutum da nashi kayan da na ɗebo na wani alafta masa kaga abu ya ƙara muni wa anhu radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala an samu hadisi dai daga shi abi hurairah radiyallahu an yace manzon Allah ya ce atadaruna mal muflis kun san kowa ne ne muflis wanda za a yi mashi tonan filili bankrupt fallasashi wanda za a je bai da komi ko san kowa yi wanda bai da komi qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata' suka ce fallasashe daga cikin mu shine wanda bai da dirhami bai da kama daya bai da kudi a hannu kuma bai da kaddaran da zai kama ya sayar fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce innal muflis min ummati wato wanda bai da komi fallasashe wanda za a yi mai tonan fallasa man yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama gashi yayi sallah mallan zani yayi sallah ga tanan ba iyaka da lada wa siyamin ga azumi wa zakatin ga zakka ya cire wa yati qad shatama hada sai gashi ya zo kuma ya zagi wancan wa qadafa hada yayi ma wancan tage na ƙarya ya ce yayi kaza alhali bai yi ba wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan wa safaka dama hada ya zuban ma wannan da jini ku duba zubar da jini wa daraba hada ya doki wannan ba gaira ba dalili ka doke shi wa yuta hada min hasanati sai a debo kyawawan ayyukan sa ba wannan wa hada min hasanati a debo a ba wannan shi ma kyawawan ayyukan sa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan kyawawan ayyukan da suka kare bai gama biyan bashin da ke kan shi ba ukhidha min khatayahum fa turihat alai sai a debo zunuban su alafta mai shi kuma mutum bai taba zina ba a debo zunubin maznaci alafta masa mutum bai taba luwadi ba a debo dan luwadi zunubin dan luwadi alafta masa mutum bai taba cin riba ba a debo cin kayan zunuban masu cin riba alafta masa sannan a koma kai shi wuta cikin masu zina mutane su kalle su ce a'a ya akai ka zo wuta kai da baka zina ya akai ka zo wuta kai da baka cin riba ya akai ka zo wuta kai da baka yi luwaɗi ba ya ce a ya ci mutuncin masu yi ne aka biya su da ladar shi shi kuma ya zo wuta auna akwai musibar da ta wuce wannan yau ana sani a duniyan nan ko a nan duniya ne da mace da namiji duk wanda bai taba yin zina ba a wurgai da cewa ya taba yin zina nan sai ya rasa inda zai sa kanshi da muke ciki to nan fa da ba za a yi komai ba faɗi kawai aka yi mutane su ji masu mutunci ne ma za su damu da an ce mai in ko ba aka bada ba sa mutunci suna ma mamaki amma wanda baya zina ma suke mamaki a wannan zamanin masu mutunci ne suke gudunta masu mutunci ne suke gudun dukkan manya-manyan kaba'ir da ake magana masu mutunci ke gudun su amma waɗanda ba su da mutunci ma yana ruwan mamaki ma suke in wani sai baya yi saboda haka amma lahira nan za a ɗauka a lafta shi wuta cikin masu yi shi bai ji ba bai gani ba amma yanzu kuma ya koma cikin su saboda ya zalunce su an ɗebe kala da shi ta kare an yi mai biyan bashi ka ji daga nan aka ce daga nan ya ɗauka faturi haka alaihi sun maturi hafin na sai a wurga masa zunubinsa sannan daga baya a wurga shi wuta Allah ka tsare ni Allah ka taimake mu mu gane karatun nan mu kiyaye abubuwa sauran wanda muka zame muka gano mun yi kuskure ko mu nemi a halatta mana ko mu biya tunda muna rayu وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الله يأتي أول ما يقضى بين الناس farkon abin da za a fara yi mutane hukunci a kan shi ranar kiyama a ce kowa a mai bibiyan haƙƙinsa fiddima'i a cikin jine ne jini zuban ma mutum da jini babban masifa ce muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare to mu hakuri mu tsanan ko sai karewa dai ko amma nan ba zai tsana Allah ya tsare mu Allah ya taimake mu mu gane wannan abubuwa musamman ta ka tsantsan kan waɗannan haƙoƙi ko mutum yana da haƙoƙi a kan shi to ya kokari a warware a maida ko a hal nemi halaccin su ko mutum ya warware na wa alaikum assalam da farko ko
amma ma kan shi ba shi ne ya zaje shi ne ma kan ya zaje ko ya mai kaza bai san ya ba na ya zai yi yadda za a rori shi inda wanda ya zakan ma shi ma sai ya zaje shi yana can ne mai ma sai eh shi ji a yayin zai nemi wa ya zaje da za a rori wannan amma shi da yin ba yayi ba ya san yayi ba to sai ne mai inda ba su haɗu ba ne kamar yadda muka faɗi da muka karanta wancan littafin na riba ce idan mutum ya san ya ci ya zalunci wani ko ya ci namansa ko ya yi gibansa ko yana da haƙƙinsa wanda bai yi wa ya maida masa ko dan bai raye ko dan bai san inda zai haɗu da shi ba duniya to sai ya ce istighfari kuma shi ma yana nema masa Allah ya gafarta masa yana yin istighfari na kanshi na laifin da ya yi sannan kuma yana roƙon wanda ya yi mawan Allah ya gafarta mai shi ma zunuban shi saboda dalili ya biya shi bashi da wannan neman gafaran da yake masa shi kadai ne mafita ko ya mutu ya taɓa masa amma ya mutu bai raye ko kuma yana wata duniyar da ba za su yi a haɗu ba ko kuma bai ma san shi ba ma amma ya taɓo shi to sai ya nemi istighfari sannan ya rika yi ba sai ta yin wannan yana cewa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ba ai ma shi can wurin har cewa ya Allahumma ighfir li wa ighfir liman iqtabtuhu yace kace wani Allah ka gafarta min kuma ka gafarta min wanda na ci namarsa ko na gibarsa au zalamtuhu au aqartuhu duk wannan kai za mutum zai ta lissafowa shi ya san abin da ya faɗi in zagin sai ya ce Allahumma gfirli wa gfir li man iktabtuhu au shatamtuhu au kaza kaza duk wannan kwasa kwashen da yake to shi zai rika neman yana ce Allah ka gafarta min ga wanda na gibansa ko na yi an na nemanci ko na na ci namansa ko na ci mutuncinsa ko na ci kaza ko na ci kaza na shi Allah ka gafarta min kuma ka gafarta min shikenan idan Allah ya aiki wannan gafaran da ka nema ko wanda ya nema tun da wutan bayan ta waje shi mutum aka ce to shi mutum din wanda aka zalunta in har Allah ya aiki tubar da mutum yayi na cewa ya tuba ya bari yana neman Allah ya gafarta mai da shi da su in Allah ya aiko wannan ranar kiyama in ya gada ma sai ya biya mai wannan bashin ya ce wani ya cuci wani ya yi masa kaza amma ya tuba ni kuma na shi tuba shi saboda haka abin da zan masa na biya na biya masa ga lada nan ya ce zai ta ba bawan lada har sai ya ce ya gamsu ko tunda Allah biyan bashi ne na Allah sai ce to na biya masa bashi saboda haka ga lada nan ita kwasa sai ta ishe ka sai ya kwasa ta ishe sai ka gamsu ya ce ya gamsu ya ce to shikenan ku tafi aljanna duk na ga masa muku wannan an so shi da rahama ne in ba haka ba mutum shi zai biya da kai na'am eh to sadaka sai dai yayi istighfarin tukunna wani ma ba ka kan kamu ya dauko yi sadakan ba eh kudin shi ne in kudi ne sai mai sadaka amma mutunci ne yafi kudi in mutunci ne sadaka ba ta warware sai istighfarin nan da aka in kudin sa ne aka alsa in aka biya masa kudi ko aka yi mai sadaka da kudi sai iya yiwuwar Allah ya ga dama wancan yayi amma in mutuncinsa ne aka ci sai an hada da istighfari dan mutunci ya fi kuɗi saboda ai mutum yana raye za ta mutunci shi zai iya bada kuɗi dan ya tsare mutuncin haka ne ko to mutunci ya fi kuɗi to da aka girman shi ya fi girman kuɗi dole sai an hada da istighfari masa na rashi wallahu alam ya mutunci ya fi kuɗi ne ka ba kusa ba in ka taba mutuncin mutum gara ka taba dukiyarsa da ka taba masa mutunci abun nan ne yanzu malami ne da mutuncin kai yanzu a dauko wani magana a jefa ma ba gara ka tara ka ce ma mota ko gida ba da ima wata magana a yadda kake nan wani ya dauko ta magana wanda baka san ta ba baka taba jin ta ba ya wurge ka ba gara ka tara farawa ya dauke ma mota ko gida ba ya fi ya fi akan wannan taba mutuncin saboda haka kaga mutuncin nan ya fi kuɗi ana iya saboda kada mutunci a bada kuɗin a nemi mutunta da mutunci ba karamin abu bane taba mutuncin mutane to da aka mutu yayi abun nan shi yasa nake ba mu shawara kaga misali musamman shugabanni wala suna kan mulki suna kan kujerar su suna aikin su mu ma mai namu mu rubu da su ku kyale su abinda bai zama ma dole ba game da su kawai ku kyale su domin wani lokaci za a je a mulmulo labari a ce ma gwamna ya yi ko ciyaman ya yi ko shugaban ƙasa ya yi labarin nan ana nan za ka dawo ka gane karya ne to kai kuma kai ma ka taimaka ka yaɗa ka tuttura ma mutane wallahi mu kiyayi maganan wani ya turo mana wani labari kawai ya ce wai mu ma mu tura ma duka kwantar mu mutum wani ya zanna cikin ɗaki ya sassaka labarinsa da kansa ya ce duk wanda labarin nan ya zo wurin shi ya tura ma mutane kai kuma baka san kan da labarin nan baka san kan shi baka san kawunsa ba da ka gani kawai kana sauri ka tura a kai ka fara turawa to yadda kai saurin nan kai ka fara turawa kuwa duk wanda ya ga labarin nan kuma ya dauka ya ƙara tura ma wani har bangon duniya labarin nan duk inda ya kai sai an baka zunubi inda ba gaskiya bane kuma ko gaskiya ne ma wa yace mutum mutuncin mutane ko gaskiya ne labarin in ka ga abin da ba alkhairi bane ne ne ya dashi ne ka dauka kai ta yada wa mutane ba shi da wani amfani me amfanin sa wajen yada cin mutuncin wani ko shi wane ne ai shugabanni shugabanni ne in ma sun yi kuskure in wata maganar su ne abin da ya shafe su ne in har tura shi za ka yi to sai dai ka tura wajen wanda zai masa nasiha wanda an san in ya gani sai zai masa magana to duk wanda ake tura ma wanda nasiha zai masa sai dai kawai cin mutunci wani a ji a ɗauko wani hoton ma kai baka sani ba ma haɗa shi aka yi a ɗauko a ce ga mutum a wuri kaza a haɗa hoton a ɗauko a turo ma kawai ka ɗauka kai ma kai ta tura wa mutane ka ce ga kaza nan ga wani ga wani a wuri kaza gaskiya irin waɗannan abubuwan mu kokari mu fita daga cikin su mu kale shugabannin nan da shugabancin su ba mu yi masu magana magana mu ba ta ma kaiwa wurin su wanda ke yi masu magana daban amma mu maganan mu da banza da wofi duk ɗaya take wurin su a ta dauna amfani to ka basu su yi abin su kai kai ma kai aikin naka saka kowa ya nashi aiki shikenan ni dai fahimta ta wani ke bace amma wani abu bai da amfani kai ta yaɗa shi a ta faɗin labari a ce kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru sai ka kawai bayan ka gama faɗi abin nan labari za a zo ma da shi an sassaka shi ga shi nan kamar da gaske ka ce ni a labarai ka ji ko jarida kaza ko a wasu kafofin watsa labarai wallahi duk kana iya ka gama wannan daga baya a dawo labarin nan ƙarya ne kuma bayan ka tura mutum sama da dubu sun samu ta dalilin ka sai za ka ka koma ka warware shi amma da baka tura ba kuma ga shi kai asarar kuɗi a banza da kuɗin ka ka kashe ka tura ka tura kuma mugun abu ya kamata musulmi ya zama mai bishara ne shi ba ma mai yada sharri ba kada a ji sharri ta wurin ka kai kike yada shi na fata Allah ya ba mu musta nasiri hada ana ni kace na ansa tambayar ka ai ko to kwari eh hanyar da shari'a ta ce shine kowane in akwai maganin shi da za a kashe shi a sa masa ko a fesa masa ko a sa masa in hoda ce a barwada masa duk a sa masa magungunan da ke kashe su ba sai sun sha wa al'adu ba haka ake musu kamar dabba ce ba ta ta wai fa idza qataltum fa asinu qitla idan za ku kisa ku kyautata kisan wa idza zabahtum fa asinu zibha idan za ku yanka ma ku kyautata yankan wal yuhidda ahadukum shafarata dayan ku ya wasa abun yankan ba dan kada ya wahalar da shi waliyurih zabihatahu ya hutar da abin yankan ma sadda zai yanka shi yasa kaga an ce har in za a daure shi ma in an daure mai kawahu wasu suka ce kada a daure kawahu duka daure uku wasu suka ce a in an daure ma in an riga an yanka sai a kwance daya saboda ya samu damar harba da ita saboda ya zama an hutar da shi kuma sannan suka ce kada a fara fede shi sai an tabbatar ya mutu kada a yanke kan sai an tabbatar ya mutu kada a sa shi in kaza ce ka a sa ta cikin ruwan zafi sai an tabbatar ta mutu duka sai an yi wannan duk wannan daga cikin na eh eh to wanke ji to kaji ma sai ta mutu duka a yanke a wanke jinin sannan a sa ta cikin abun nan duk sai an tabbatar ta mutu saboda wannan goga matan da ake yi bata mutu ba ai tana jin zafi kuma eh zai ji zafi sai ji zafi to kaji kana ji ko saboda in ka yanke yanzu sai ka zuba ruwan ciki ba ka jin zafi to ita ma yanzu zaki ba ta ji ta mutum ba ka rika zuba mata ruwan zafi tana jin wani zafi na daban to sai a batta sai ta mutu tukunna gaba daya sannan ba haka nan a sa a wanke wannan jinin da aka yanka mata wuya sannan ba haka nan in za a sa cikin ruwan zafi kuma an tabbatar ta ga ta mutu domin haka dauka bata mutu ba aka saka cikin ruwan zafi to ruwan zafi ya yanke mutu ya kashe ta koko yankan wuka an hada biyu to duk wannan kowane abu na shari'a bayani ne mai yawa an yi shi auraren da ya kamata muna fata Allah ta mutum subhanakallah kaga ta kai fa ko rago na zo yanka shi wannan al'adar da ake yi a ga yana so ya sha ruwa a ce ka a bari ya sha ruwa yana lalata nama ƙarya ne ba wannan nama da yake lalata idan aka da zai sha ruwa yana da bukatar zai sha ruwa ko da za a yanka shi a bari ya sha ruwa tukunna sannan daga baya a ware shi a yanka shi kuma kada a yanka shi ɗaya yana ganin ɗaya sai yana kallon ɗaya in za a yanka wannan sai a ɓoye wani lungu a yanka wancan bayan an gama sannan a kai wancan wurin a yanka ba tare da ya san me ake yi ba amma a jera su in kaji ne a tara su wuri ɗaya a jera ya cu cu cu cu an saba makaranta wa manzon Allah ko in raguna ne ɗaya na tsaye a kwata wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan ai ta hada su ana kwantawa ana yanka duk an saba makaranta wa manzon Allah bai kamata da ya rika ganin ɗaya ba kuma ba a watsa wuka a gaban duk wannan fatikin abin nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani wata rana ya kwantar da tunkiya ya danne sannan yana watsa wuka a gaban ta yace kai mata yanka bi kayanka kuma tana daga kai haka tana kallon shi yace ka kashe ta tun kafin ka yanka ta kai mata yanka bi kamata yayi ka kyale ta tana daure ka je ka gama watsa wukarka a wani wuri a ƙauye in ka lura da wannan karatun na manzon Allah zaka gano abun nan in aka yi bako a kauye aka ce a kama aka kaji suka ji ana wasa wuka ya suke yi sun san kukan washin wuka suna jin ana wasa wuka su falla da gudu yanzu za ta kama wani yau malama shi bai zafuwa kaji a kauye da sun ji motsin wuka in dai wasa ta ake ana kya kya kya ke ka ji ho su falla da gudu to balle an an kawo su kuma a wasa a gaban su dan za a yanka ba daidai bane karatun ne gashi nan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن سراب عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم انت الع... انت الع... اللهم انت اعلم بما فعل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين